بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 19 ga watan rabi'ul akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 5 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kasar na 84 daga cikin jirgin kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imam shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa kitabun al-istiqama ibn taymiya ya rubuta shi dan bayani akan wato ka'idoji da ya kamata a bi a shar'ance wajen fahimtar nassoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman waɗanda ke da alaka da ahadithu sifat al-khabariyya da kuma wasu littattafai da tattauna akan wannan a cikin tafunan masu yawa kwarai da gaske idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun fara tattauna maganar da ibnu taymiya yake akan mas'ala ta al-jama'a wato yadda shari'ar musulunci take kallon nazariya ta al-jama'a ta kyau da kuma al-muhabba muhabbatul jama'a me ke sa dan adam ya kan so abu mai kyau sawa'un kullun mai kyau sutura ne ko gida ko abun hawa ko mutane ɗan uwansa ya kuma ya kamata mu amalanci wannan soyayya da yake wa abubuwa masu kyau daga cikin abin da muka fara karantawa za mu tashi a inda ibn tabiya yake cewa wa minhum man la yara dhalika lakin yatadayyanu bi hubbi suwar jamila min an-nisa'i wal ajali wal murdani wa ghayri dhalika wa yara hadha min al-jamal alladhi yuhibbuhu Allah wa yuhibbuhu huwa wa yalbasu wa yalbisu al-mahabbata at-tabi'iyya bil mahabbati al محبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية ويجعل ما حرمه الله مما يقرب إليه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ما لنتي ومنه daga cikin mutane waɗanda suke zaƙewa wajen wato sakankance wa kansu su yi duk abin da zuciyarsu ta riya musu wajen ƙaunar wani abu da ya ba su sha'awa ko ya burge su wanda mun ji a baya ya faɗi cewa akwai tanakuli a cikin maganganun su suka ce duk wani abu da Allah ya halitta inda yana da kyau to za ka iya ƙaunatar shi babu shamaki babu iyaka babu wata doka da take tasiri a kan ya ce domin kuwa za ka ga akwai wanda Allah ɗin ya halicce su amma kuma waɗannan mutane da ke waɗannan maganganu ba sa ƙaunar waɗannan abubuwa kowane mutum akwai abin da yake ƙi da abin da baya so da abin da ran shi bai kwanta ma abin ba da gaskiya wanda Allah ya halitta kaga kenan wannan magana da suke akwai tana kudi a cikin ba ta iya yiwuwa a kace to shine yace kuma wa minhum daga cikin irin waɗannan mutane musamman a cikin tawagar sufaye man la yara zalika akwai wanda baya ganin irin wancan tunanin bai da wancan tunanin ba walakin yatadayyanu bi hubbi suwar jamila sai dai yana yin addininsa ta hanyar ƙaunar abubuwa masu kyau inan nisa kamar mata al'ajali waɗanda suke ba muharramansa ba ba ƙanwar shi ba ba mahaifiyarsa ba ba matar shi ta wuri ba amma yana nuna mata wata ƙauna ta musamman wal da kuma yara ko samari marasa gemu wa gairi zalika da wasu waɗanda wayara hada min al-jamal alladhi yuhibbuhu Allah yana ganin wannan irin kyan da yake gani kuma yake appreciating yake nuna ƙaunarsa ga wannan kyan wai yana daga cikin irin kyan da Allah yake so irin kyan da Allah yake so a so wa yuhibbuhu huwa kuma shi ma yana son kyan wa yulbisu al-mahabbata tabi'iyya al-muharrama bil mahabbati diniyya sai ka yana cukurkuɗa kankanin al-mahabba at-tabi'iyya ƙauna ta ɗabi'a al-muharrama wacce Allah ya haramta bil mahabbat diniya da kuma kauna ta addini wacce addini ce kamar yadda muka faɗa a ranar cewa ita kauna na farko tukunan sun cewa aiki ne na zuciya daga cikin al'amal alkalbiya son abu ko kinsa da zuciya zuciya kuma tana da ayyukanta wanda suke masu kyau tana da ayyukanta wanda suke marasa kyau akwai imani akwai tauhidi akwai kaunar Allah subhanahu wataala akwai gaskata shi dole na masu kyau akwai hassada akwai kita akwai mummunan fata akwai mummunan zato akwai dattin saban Allah waɗannan duka ayyukan zuciya ne marasa kyau da haka kamar yadda dabbobi suke da ayyuka masu kyau suke kuma da ayyuka marasa kyau haka zuciya ma tana da aiki mai kyau tana da kuma aiki mara kyau to akwai yadda ake a fahimci qadiyya ta muhabba wasu suna kasa ta zuwa akwai al-muhabbatu al-khassa ko kuma al-muhabbatu al-mushtarika akwai al-muhabba al-khassa wacce ke banci wani mutum ko kuma al-mushtarika wadda dukkanin mutane suke tarayya a kanta kowa na da irin wannan ɗabi'a idan ka ɗauki al-khassa din a nan da za a samu akwai muhabba shar'iyya akwai muhabba muharrama akwai da shari'a ta yadda ita akwai kuma da shari'a ta haramta wacce ce da shari'a ta yadda ita ita ce muhabbatullah muhabbatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muhabbatul anbiya muhabbatul mu'minin محبة الصالح دون ساتكين المحبة الخاصة الشرعية أو كما محبة محرمة بتتي شركة سن شركة وأكو كما أتكين محبة مشتركة wadda dukkan halittun Allah suna iya yin ta majunansu suka ce akwai tabi'iyya akwai mahabbatu rahma akwai mahabbatu unsin wa urf kaga na bangaren akwai taimako ce ta ɗabi'a a ɗabi'ance akwai ɗabi'ar da in ka shiga cikinta dole ka so abin da ke juya wannan ɗabi'a idan ka ji yunwa dole ka so abinci idan ka ji gajiya dole ka so hutu idan ka ji a kishi dole ka so ruwa to wannan mahabba ɗabi'iyya ce tana bujurowa sanda wannan ɗabi'ar ta zo ɗabi'ar jin yunwa ta bujiro abinda zai maganinta shi ne ɗabi'ar neman abinci za ka ji kana son abinci ba sai an gaya maka ba sai ka yi wani tunani ba tilkaɗiyar za ka so abinci ɗabi'ar ƙishirwa idan ta riski mutum dole ya so abinda zai kusa da wani ɗabi'a shi ne ruwa haka ɗabi'ar gajiya idan ta zo mutum dole ya yi wannan mahabba ce mushtaraka tabi'iyya kauna wanda duk dan adam yana da tarayya da dan uwan shi dan adam a dabi'aci ko kuma mahabba mushtaraka wanda ake ce mata mahabbatu rahmatin wa shafaqa kauna wanda ita ma a dabi'ance wato dan adam duka da ita hata da gobe shi irin son da kake ma danka da jikarka da ƙaninka da wanka da mutanen garu a ɗabi'ancin kowa yana son waɗanda kuma yana tausaya musu har ma in an ga ya saba wa haka za a ga ya saba wa ɗabi'a kowane uba bai bukatar ka gane na sun zace ya so ɗan shi haka ya so mata shi haka ya so ɗan shi kowansa ko wanda ke ƙashi wannan to muhabba ce ɗabi'iyya wanda ke ce mata muhabbatu rahmatin wa shafa'a ina fata mu gane wannan ta uku a wannan yanki ta ce mahabbatu unsin wa ulfin ƙauna ta sabo da zama wuri guda idan mutane suka yi musharaka akan wata sana'a za su fara kamar junansu idan kai tela ne kana zuwa wani gari daga tela suka ga ya kafin za ka fi saurin sabawa da shi idan kai likita ne za ka fi saurin sabawa da zuciyan uwanka idan kai lauya ne haka idan kai ɗan sanda ne haka idan kai ustazi ne za ka fi sabawa da ɗan uku ustazi al'arwahu mujurudun mujallada ya wadda take ce ma muhabba muhabba mushtaraka wadda take ce mata muhabbatu unsin wa ulfi kana sabo da wanda kuke sana'a ɗaya ko kuke harkar ilimi iri ɗaya ko kuke kasuwanci iri ɗaya ko kuke tafiye-tafiye iri ɗaya ko kuke da halaye da ɗabi'u iri ɗaya marowaci yana son marowaci ko haka ne in ya zuwa na ruwan shi mawuce sai sai ya ce ya kwarata mai cewa tura shi ba ne kaɗai ba a gonar a gonar titin mai kudi a ake ba labarin cewa ba ya son mutuwa yana ɗaya so ya ko labarin mutuwa a da ya ji labarin wani yaro bai da lafiya a wata anguwa ya rashin lafiya yana ta ihu yana cewa wani yau zan mutu ba na so da mutu da aka ba ga wasu wannan haka ka ji abin da wani yake faɗa sai dai shi rayu ce wannan yana da hankali irin hankalinsa da yake kiyarsa ko yanzu misali nan da muke ustadai za ka ga duk garin da kake karanta mai na ustadai su in ka tsaba na ustadai irin ka ko irin malamanka ko irin wanda kuke rayuwa sai ka ji kana son su ko ba da su kana fatan garuwa da su ko da ba a wannan zamanin suke ba to wannan saboda kun haɗa a wani ɗabi'a ko a wata harka haka idan kuna da wata maslaha da interest kamar siyasa ku da zama ɗaya kamar wata gwagwarmaya da kuke ko na abu kuke nema sai sai ka ga nan da rukun tare a wuri guda me yasa kake ganin wanda mutane sai ga sun sun sun tsinci irin su sun sun yi taro a wuri saboda wannan sai ka kuma nan da nan suna fahimtar junansu to ita ce mahabba mushtaraka mahabbatu unsi wa ulf ina fata mun gane wannan to wannan kashe kashe ke ta wani bangaren kuma ana ya kasa mahabba kamar da arragib ya kasa ta zuwa ga yace akwai tabi'iyya akwai ikhtiyariyya kamar da ke cikin zafin shi azzari'a ke fi makarin shari'a idan aka ce ikhtiyariya tabi'iyya ita ce waccan wanda a ɗabi'ance kowa na da ita ta son mutum yana da son kanshi yana da son ayyabe shi yana da son wanda suke son shi yana da son na kusa da shi da ƴan garinsu da sauransu da za ka je wani gari wanda ba ka tsammanin ka tarar da ɗan garin ku a wajen in ka ji labarin wani wanda ya san garin sai ka kana ya zama nan wanka ko da yake jin irin yaren garin ko gan shi da irin sitarar da ka saka nan da nan sai ka ji ka kaunace shi duk wannan ɗabi'a ce to akwai kuma ikhtiyariya wanda za ka iya yi za ka iya fasa kana da zaɓi ita ce akwai ta sha'awa a shahwa irin wanda ke tsakanin ɗan adam akwai lilmanfa'a za ka ƙaunaci wani dan abin da za ka ci moriya a wasu kamar da ke tsakanin 'yan siyasa da mabiyarsu ko malamai da ɗalibansu ko attajirai da masu aiki a ƙarshensu kakan so mutum ne don wani amfani ko da a cikin zuciyarka ba ka san shi za ka ita zahuri da kana son shi ko da kana son maki ko kana son zakka ko kana son aure da makamantarsu wannan ana ce mata muhabba ikhtiyariya lil manfa'a akwai kuma take murakkabun min al-darbayn akwai sha'awa da kuma manfa'a suna iya haduwa a wuri guda sannan kuma akwai mahabba ikhtiyariya lil fadila akan kaunaci wani saboda falalarsa galibi wannan shi da ake mashuwa gabanni masu adalci malamai waɗanda suke shekar da al'umma da duk wani nagari a cikin mutane duk mutum nagari kamar da bashi ke cewa nagari na kowa akan so shi don fadilarsa sai ga mutumin da yake shugaba ne ko malami ne ko wani jagora ne ko mai alheri ko da bai da siffa kyakkyawa wadda ɗabi'ance ake so ko da baya da irin kamannin mutumin da ake so sai ka ga ana san shi inda cikin malamai akwai waɗanda malaman da ka ji labarin su kuma za ka dace bakin fata ne wani gurgu ne wani bai da kyan gani irin su aka irin su al'arj da makamantansu ko a yanzu da wasu malaman in sun face ta su a su mutum ba za su amma saboda suna da wasu halaye ɗoriya akan siffar halitta ko mun gani sai wannan ya sa a kawance su wannan bin fadila ne haka shugaba wanda ya rana mutanen shi adalci sai ga mutane suna son shi yanzu misali a yanzu ɗin da muke rayuwa sai ka ji akwai wani gwamna da ba a jihar kuke ba ma kana son shi ko ba ka san wani garin ko wani sarki da ba a garin kuke ba kana son shi ko wani malamin da baka taɓa zama gaban shi ba amma kana sai shi to wannan saboda fadila sai ko ka ci labarin wani attajiri wanda ke taimakon mutane ko da bai taɓa taimakon ba sai ka ji kawai kana ƙaunarsa haka ne ko ko wani ɗan kasuwa da za a ce ai yana yin rai a gari ka za a wani ɗan kasuwa ana labarin shi yana da rangwame sai ka ji kawai ƙaunar ka ƙaunar shi ka shi ka wannan suna ce mata lil fadila wannan haka shi arragi al-asfahani ya raba shi a cikin azzari'a fi makarin shari'a shi kuma ibn qayyim ne sai yake magana akan al-mahabbatu ya kasa ta gida hudu kamar yake cikin al-jawabul kafi wato adabu wa dawabi ne da ke kowa kuma sai ta karanta wannan magana ibn qayyim ya magana masu mutunci a yace akwai al-mahabbatu billah kauna don Allah shi wanda mu'minai suke wa junansu suna kaunar junansu ne kawai don Allah dan addinin Allah ya hasu akwai al-mahabbatu ma'alla ta mashirkai ke suna son abin da suke so suna haɗa Allah da shi wajen soyayya wallazi na amanu a shaɗin hubban lillahi wa Allah ce sannan akwai almahabbatu lillahi ka so abu dan Allah don Allah ka so wannan abu kamar yadda muke son sahabbai ya kasa muhabba har zuwa gida ta da farko ya ce akwai mahabbatul mutahabbina fillah ƙaunar waɗanda suke ƙaunar junansu don Allah waɗanda ranar alkiyama Allah zai musu falala ta musamman almutahabbuna fillahi suna da falalarsu ta musamman da aka ambata amma kuma mahabbatul qaraba ƙaunar makusanta makusanta na jini makusanta na tafarkin rayuwarka makusanta na sana'arka shi ne kamar da muka ce ko makusanta ta makwabtakar gari ko makwabtakar ɗabi'a sannan sai ce kuma akwai mahabbatul ulfa sabo abinda ka saba ganin shi sai ka kana kaunarsa kuna da kuna da mujanasa kai shi me ke sa kake iya cin wani abinci saboda ka saba da shi me yasa wani kuma an baka sai ka kasa ci saboda ka saba da shi wannan mahabba ce ka ulfa sannan akwai kuma mahabbatul suhba wal ma'rifa mahabbatul suhba wal ma'rifa in ka zauna da mutum ko ka san shi sai ka kaunace shi har da ka dinga tunanin to ai ya musu haka wani yake yanzu ko tafiya ce ta kama ko haka tafiya ta yi tafiya za ka ji ka shiga mota daga kano misali zuwa lagos saboda tsayin tafiyar ka ba kai dole sai ka yi abu sai ka ka saba da duk lokacin barcin ka saboda ba za ka yi tafiya tafiya ce wajen awa ashirin a ce ba ka yi kowa magana to za ka ga a gana da sai ka kawo wani kunyi iri da shi irin tunanin ko irin ko irin kuka fito ko makarantar da kuka yi ta iri daya ko irin abinci da kuke sanci ko irin harkar da za ku je a can iri daya ce wani abu ne sai ya taimaka su da kusanci juna ya zage ce ma mahabbatin sohba akwai kuma mahabbatin bir kauna ta biyayya wanda ake da iyaye da malamai da shugabanni kana kauna su ne ganin ka musu biyayya akwai kuma mahabbatu aqam fi jahil mahbub kauna ta kwaɗayin abin da ke hannun wanda kake so saboda ɗan siyasa ko shugaba ko attajiri ko mai raba zakka ko wanda yake ba da appointment sai ka dinga kula kana son shi kana ta zawo da kaunar shi saboda a yi da kai wannan ɗanku ne kwaɗayi ne akwai kuma akwai kuma mahabbatu qaba'il waqa ita ce kauna ta neman sha'awar biyan bukata wanda fasikai suke ma abin neman fasikancin su kaunar da mashayin giya yake wa giya kaunar da mazinaci yake wa duk matar da ya ganta ya sha'awar kaunar da ɗan luwaki yake ma duk namijin da ya ganta ya sha'awar sa wanda sun ta mahabbatu bulugin zurra ladda wa wa qada'il waqa ko kuma mahabbatu al-ishq kauna wanda take zama cuta ibnu kayyim ya magana akan ta sosai a cikin littafin haka ibnu muflih a cikin al'adabu shari'a ya magana akan al'ishku ba don ka karatu ya tsayi ba zan je mu karanta ku ji abin da ya faɗa amma ina ina ba yan uwa shawara ɗaliban ilimi musamman su kuma su karanta wannan magana saboda akwai tattaunawa mai yawa tunda hadisai na ƙarya a goyito a kai cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ya kauna amma ya ɓoye har ya mutu a kanta to ya mutu shi man ashika fakatama famata fa huwa shahid hadisi ne wanda bai tabbata bai da asali a cikin shari'a musulunci amma ana faɗan shi kamar yadda gazali ya fara kawo shi a cikin littafin sa ya uludi ana faɗan shi da asali ba masu ishq wannan matsalar da suke samu an samu da dama a tarihi wanda suke da irin wannan mahaukaciyar da kuma yanzu ana samu mutum ya kaunaci wata mace har ya shiga ya fita daga hayyacinsa kamar yadda zaka ji yanzu wani an ce yana kaunar wata jarumar wasan hausa ko yana kaunar wani binnan dan wasan kwallo ko shahararren dan wasan kwaikwayo a america ko a ingila ko a india ko a nigeria har ya je ya neme ne ko kuma har ya neme shago ba saboda take magana da shi a waya misali ko kuma ya dinga yawo da hotunan wannan yan wasa duk jikin shi hotonta ne ɗakin shi duk hotunan ta ne ko kuma ya dinga bauta ma mahotunan ta yana bibiyar abin wannan ishi ne wanda yake na barna ba shi da kyau kuma dama kuma yadda yin rufe mara babu wanda suke iya shiga irin wannan ishirin sai wanda zuciyar ta zama ta wufanta daga kaunar Allah mutanen kirki na kwarai ba sa saki wa zuciyarsu irin wannan linzam ta kaunaci wani abin halitta har da wata mai maka cuta da gaske ne ana samun matsala a mutum ya shiga cikin damuwa wani ya shiga cikin yanayi na kamar ya zautu kamar da ake ba da labari game da majnun laila da ire-iren su mutanen bane ƙudura wanda sun shahara da irin wannan kauna a tarihance a hali wannan shi ake ce ma mahabbatu ishi wanda za ka ci abu ya zauna maka a rai ƙara sai da za ka ci kuma ka kasa ta da shi sannan akwai a muhabbatin mutahabbai da sirrin ya jima'u bayyana masu kaunar junan saboda wani sirri da ya haɗa kanu wato saboda wani interest game da muka ambata galibi za ka 'yan siyasa a irin wannan yanayin suke son junansu in interest ya haɗu za su kau da kai akan duk wani saɓanin da ke tsakaninsu su sun junansu waɗannan su ne nau'in ƙauna guda tara da ibn hazmi ya kawo a cikin littafin ɗaukun hamama ya taɓa gudu a kansu wallahu ala to shi ne yake cewa suna cakuɗa tsakankanin ƙauna wadda shari'a ta yarda da ita da wadda shari'a ba ta yarda da ita ba akwai al-muhabbatul diniya game da muka zama da kashe-kashe an kuma al-muhabbatul muharram wadda shari'a ta halasta ta ba wa yaj'al ma harrama Allah mimma yuqarribu ilayhi sai kuma ya canza abinda Allah ya haramta sai shi wannan dan dalika sufi sai ya mai wannan abin hanyar neman kusanci zuwa ga Allah ya haramta ka nuna kaunar ka ga mata wata ke ajnabiya wadda take ba muharramata ba matanka ba diyarka ba kowa ba ba za ka nemi sai ka wato gamsar da ƙaunar ka zuwa gare ta domin a ɗabi'ance ɗan adam idan ya ƙaunaci wani abu to na farkon abu da yake nema shi ne kusanci zuwa ga wani abu sabo da shi mallakarsa kyautata mashi da sauran abubuwan da zai dinga yi wanda za su sa ya dinga jin satisfaction akan cewa ya biya buƙatar wannan ƙaunar kuma ya faranta wa abin ƙaunarsa to matar take ajnabiya shari'a ta hana kai mata wannan abubuwa ta hana kai mata magana shari'a ta hana ka kalle ta shari'a ta hana kai kaza kai kaza to idan ya ga yana son da haka sai ce a ai kauna wani abu ne da Allah ya kinsa mai a zuciya da shi zai yi wannan kuma zai yi ma a matsayin yana bautawa shine sai kawo aya da ya kuma maka hujja kan irin abin da mushrikai suke irin wannan da ita suke cewa wa idza fa'alu fa'ilatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha idan suka aikata wata alfasha sai su ce wajenna alaiha aba'a mu akan haka muka samu iyayenmu suna rayuwa wallahu amarna biha Allah ne ya umarni Allah ne ma ya ce kul inna Allah la ya'muru bil fahsha kace musu Allah baya umarni da alfasha fahisha da aka ce anan sai da malamin tafsiri suka fara sibin jariri cewa fahisha anan shine at-tawaf bil baiti uratan kewaye ɗakin Allah tsirara in an tuna ya tabbata a tarihanta cewa a ƙwarin shawa su kaɗai ne sun sasu tsira su kewaye ɗakin Allah ana musu laƙabi da abin nan al'ahmas waɗanda suke wato na musamman idan ka zo kai daga ƙauye ko daga wani gari wanda ba cikin ƙabilar ƙwarin shawa ma'ana ba daga makka kake ko kuma hula ƙaunansu waɗanda suke ɗaifa ba dole sai dai a baka hayar kaya ko kana da aboki ya baka aro a cikin su idan baka da kudin da baka shi hayar kaya baka da alƙawarin za baka abin nan aro sai dai ka dawafi sana'a to wannan alfashi da ake nufi a alasan ba sai ce ana nufin alfashi a nan shirka idan mutum ya zo zai dawafin nan babu kaya to sai ba kan shi hujja cewa ai ma daidai wannan yana daga cikin ɗabi'ar masu yin laifi ƙoƙarin justifying laifin ƙoƙarin saman malifin gindin zama in ka lura da kyau hatta galibin masu yin tambayoyi akan abin da shafi kasuwanci ya shafi wasu alaƙoƙi da cinikayya galibi abin da suke sun sa maka tambaya shi ne kai justifying musu abu sun san abin yana da matsala amma dai su samu wata madogara ko da ba mai ƙarfi ba ce za ta nuna musu cewa su je su gaba da to ɗabi'ar masu yin laifi ƙoƙarin halasta wa kansu ne da kuma ƙoƙarin jirgina dalilin halastin yi akan cewa ai ba su suka fara mun tarar da iyayenmu da kakanni da mutanen garinmu da wanda muke girmamawa suna yi da haka za mu ci gaba da kuma yi wa Allah ƙarya na daga cikin ɗabi'ar zunubi ɗabi'ar masu sabon Allah shi ne su yi wa Allah ƙarya su ce Allah ne ya ce a yi kaza ko da Allah da ce juya ma Allah ba shi sa Allah wani zai ke cewa yake cewa yake ba da labarin abin suke cewa lau sha Allah ma a sharakna nahnu wala haramna min shay ma ashrakna wala haramna min shay da Allah ya so ne da mu shirka da Allah ya so da mu haramta komai ba suna justifying makan su cewa wannan abin da suke yi didi Allah ya ce a kul ka ce su inna Allah la ya'muru bil fahsha lallai kam lallai ilayhim Allah subhanahu wa ta'ala baya umarni da yin abin da yake alfasha asalin alfasha malamai suka ce kamar yadda kamar yadda malam al-mai a tarihi wata ne ibn ashir yake fara cikin tafsirinsa yace asali wasu ne liman su asali siffa ne ba su gaba ne kamar a ce fi'ilin fahish ko amal fahish amma saboda maimaituwar kalmar to kawai sai aka cire mausufin aka ba siffa kamar yadda za a dinga cewa dogon mutum kaga dogon siffa mutum da shi ne asalin sunan to amma idan aka yi yau da gobe sai da ce mashi dogo ba sai an ce mutum dogo suka ce dogo ko gaji ko baki ko makarantarsu to haka nan ba sai a ce alfasha aka sanya al'asifa manzilatan isim saboda yawan maimaita shi alfasha suka ce huwa kullu fi'ilin zamiyi duk wani aiki wanda yake abin Allah wadare wanda yake ana Allah wadare shi ana cin shi ana cin shi alfasha ya ce wa ma ta haka ƙiru alfika da abinda ɗabi'a lafiyayya ma tana ganin rashin dacewarsu duk mutum da ke kan ɗabi'a mai kyau ya san ba kyau zaki ba kyau sata ba kyau cin amana ba kyau fasikanci ba kyau tsaraici ba kyau kaza ya ce kuma da kuma da abinda ma ya shakku minu dararun wa fasadun da abinda idan an yi za a samu cutarwa za a samu barna بحيث أن العاقل أن العقل السليم يست يستحي بحيث أن العقل السليم يأبى ويستحي فاعله أن يراه الناس yadda hankali mai kyau zai yi wannan ba hankali mai kyau zai yi shi inda ba ya gurɓace ba sannan kuma hankali mutumin da ke aikatawa bai so mutanen da suka yake ganin su da mutunci suke ganin mutunci shi su gan shi yana kamar da hadisi ya faɗa wal ithmu ma haka fi nafsi wannan sa daga cikin wasafat da ake gane alfasha daga baya kuma sai zama itlaqin alfasha yana zuwa ma da ma'anar zina ko ma'anar duk abin da yake alaƙar jinsi ta haramci ya fi shahara da wannan amma ba shi kaɗai ba duk abin da yake bar barna ta saba wa ɗabi'a ta saba wa hankali ta saba wa mutunci abin da in inda kake da mutunci ne ba za ka so a ji labari ko a ga kana yi musulun shi a kasha duk abin da kake ganin mutanen kirki surukanka ɗan uwanka mutane suka san mutuncin ka ɗan masallacin su ga kana yi ba za ka zane mutu alfasha ne na fata mu gano malami ce wal akharu na faru su kuma wadanda sai suka ce sabata fi sai muslim an abi hurairah an abi hurairah ta annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya zo a cikin sai muslim daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa ya dai cewa in Allah manzo Allah ya ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ai Allah baya kallon kamannun ku da dukiyo shi Allah yana kallon zakatan ku ne da ayyukan wa ma'lumun annahu lam yanfi nadar idraki walakin nadar al-muhabba suka ce amma kuma mun sani cewa Allah bai kore cewa baya ganin ku ba gaba ɗaya baya kuma kallo na cewa wannan jikin da wannan duke tana burge shi ba wai mai gani wani ya gani amma ba shi ne abin da ya dame shi shi ne ya kore ya kore nafi mahabba ne wato nadru mahabba bai kore nadru idraki ba Allah yana sanar da kamannu da dukiyoyi Allah baya kallon su don ba su ne abin da suka dame shi ba wai baya kallon su kwata-kwata bai gani ba وقد قال الله تعالى عن المنافقين لعل يوم قال عن المنافقين سيكي شعور قال رأيتهم ترجوك أجسام وإن يكون تسمع لقولهم كأنه خشب مسنة الله يلا بدا لابد سنقوكم مرافقين جوا وإذا رأيتهم إذا كنتم تعجبك أجسامهم جبنا سداس بلقيك وإن ابن عباس يجي جوا كان ابن سلول رجلا وسيما قويا Abdullahi dan Sauri shugaban munafikai din nan mutum ne kyakkyawa mai kyan jiki ba mummuna ba ne kyakkyawa ne da kan shi ne muke da da shi da jan ibn hadi wanda dukkan su manyan munafikai ne to Allah yana magana da su akan su ne yake cewa to ujibuka ajsamu jukkunan su za su burge ka wa in yaqulu in suna magana tasma bi qawli sai ka tsaya ka ji magana su saboda dadin murya tusbi ilai idan ka ji magana su saboda suna da su arbabu za ka ɗauka kamar da abin da yake fara ibn ashu yake cewa iza sami atahu iza sami tahu idan ka ji su hasibtahu za ka ɗauka su arbaba lubbin wa shaja'ati wa ilmin wa idraki za ka ɗauka gwanaye ne wajen hankali da ilimi da sanin ya kamata wa idan tabartahu amma idan ka zauna da su ka jarabce su ra'aytuhum ghayra dhalika sai ka gaba haka shi ne ma'anar wal idza shi ne ma'anar wal idza wa in yaqulu in suka yi magana tasma'a li qawli za ka ji maganar su saboda fasaha su da iya zancen su da iya shirya magana wanda yana nuni zuwa ga ba wai duk wanda ya iya zance shi kenan ya iya aiki da ake tsammani wato ba ba magana ce kai dalili akan nagartar mutum da sanin ya kamata shi cewa wannan abin da yake faɗa ya kware a cikin inda kuma mutumin da kuta ɗin duniya ne yake ya iya sharhi da magana taliki da yana kuma yake cewa sharhin al'amuran da kan kai su kawo kuma sai a ɗauka wanda da za a bashi minista ba karama aiki ne amma ko da tirajara ka bashi da masallaci sai ya kawo kuma ba surutun kawai ya iya faɗan theory amma ba zai iya implementing wannan maganganun ba ba zai iya strategizing ɗin ya za a yi a gudanar da wannan harkar ba to wannan ba yi da wani kima ka annahum khushbun musallada kai ka ce su itatuwa ne musallada waɗanda aka jingire su lafazin khushub haka malamai suke karanta shi in banda wata kira'a wanda ba ta tabbata ba suke karanta da khushbu da ɗauri a kan shi khushbun jam'i na khashaba khashaba yana daga cikin aljumu waɗanda ba a saba jinsa a bakin larabawa ba mu sigogin ba su da yawa kamar da ake cewa humurun daga kamara a ce humurun to haka kushugun daga khashaba me yasa aka yi kwatanci da itatuwa jinginannu malamai sai kokarin su fitar da fawa'in da ke kashin wannan da yawa daga ciki cewa ana kwatanta su ne da itatuwa jinginannu kamar yadda ka san an jingine idan ka kalli itace an je an sassaro shi daga daji za a zo a yi abinci da shi idan an jingine shi a inda ake ajiyewa to yana nan ta ƙasa sai ka ga yana ta lalacewa gara ta cinye shi ma ba su wato duk itace da kaga an saro an aji to bai da wata sauran alfarma a cikin rayuwa ƙarshen shi kawai wuta ne za ka ƙarshen su wuta ka annahu khushubun musallar ta wannan fuskar ko kuma ta fuskar cewa shi itace jinginan ne baya tuho ba wanda ba irin da aka rasa bane ba shi da inuwa ba irin bishiya ba ba shi da ɗan itace ba mangwaro bane ko ai ba kole ka ga da wani abu to aka muna gaskiya cikin al'umma kamar yadda itace jinginan ne ba shi da amfani a matsayin shi na bishiya wanda za a sha inuwarta ko a ci ɗan itacenta ko ta ba da sayin environment duka ba zai wani amfani ta wannan fuskar da ta fuskar rashin amfani ko ta fuskar cewa an riga an fita daga batunsu ba su da wata alfarma ko kuma ta fuskar cewa itacen da aka saro aka aji yana da kyan gani sanda aka aji shiga da shi daga sanar a natsi lafiyayyu an aji su a wuri guda amma kuma ba wani abu ne mai daraja ba daraja ga shi kwatanta da yadda cika waje da irin kudin da za a biya za a bayar a siye shi wanda kuma an siye daga baya konawa kawai za a to kudin rashin darajarsu ko rashin amfanin su ga al'umma ko rashin yadda al'umma tana kallon sa matsayin ba wani abin arziki ba ne su ta wannan fuskar ne aka ce ka annahu khushubun musannan shi ma da ya kawo wannan ne nake nuna maka cewa Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mu musulmi cewa abubuwa masu kyau na halitta ko siffa idan ba su haɗa imani ba ba su haɗa goyon bayan shari'a ko ba su da wani alfanu wa ƙara ta'ala kuma Allah yake cewa wa kama halakna min halakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatan wa ri'ya wa kam ahlakna qablahum min qarnin so da yawa lallai mun halakar da al'ummomi gabanin min karni na ƙasashen ko zamanna hun ahsanu a tafa sun fi ku kyan fanica gyaran gari gyaran ɗakuna da gidaje da tituna ko ina nasu fesfes cikin gidajensu da kan hanyoyi da tituna da gine-gine da wato architectural masterpieces abubuwa da aka gyara gari ko ina yi kyau da kake ganin kamar Paris ko London ko Tokyo ko Johannesburg ko gasu nan da yawa birane ko New York a ahsanu athara kaga ai New York ta fuka mai kyau ba za a fuka da wuri ahsanu athara da abin nan Paris ta fuka da kyau wataƙila abin nan mai sunan garin London ta bi ta ta ta bi Riyadh kyau ban taɓa zuwa London ba ban san ya take ba amma dai da ake gani a hoto da yadda ake ba da labari ka kasan gari ne kyau waye ta ubarin da za ka iduwa hotuna ko asalin athatan sun fi garuruwanku da al'umminku kyan gari ana gawa mutanen makka ne wannan idan suna takamar wai suna da arziki da wadata to akwai al'ummu da suka gabace su masu arziki da wadata wariya kuma da kyan gari sun fi ku kyan gari sun fi kwanta da kyau amma Allah ya nakar da su saboda ba su da imani wal athar abin da yake da al'afas a nan almal minan libasi wa nahu dukiya ta sutura da ake sawa a jiki ko abin hawa ko wurin zama domin a wancan lokacin babu ababen hawa irin waɗannan namu na ƙarfi ababen hawa ne na dabbobi su ma ana musu kwalliya kwata-kwace da daga hanyar ana madawa kai da rakuma da alfadarai kwalliya idan za a yi nisa su mutum da ana yin wannan kwalliya da kuma kwalliyar gidaje wuraren zama da wuraren kwanciya da wuraren shakatawa da wuraren gudanar da rayuwa inda ka sani dan adam yana da so ya kawata ko ina da yake rayuwa Allah ya ce warriqa al-manzar abinda ake gani in ji malam fa akhbara anna alladhina ahlakahum qablahu kanu ahsana suwar wa abwa Allah ya faɗi cewa waɗanda ya halakar kafin ku to sun fi ku kyan kama sun fi ku yawan dukiya لنتبين أن ذلك لا ينفع إنه ولا ينقبأ به dan musan cewa kyan kama da yawan dukiya a wurin Allah ba yi da wani amfani ko ba abu da Allah yake lissafi da shi ba sai ka yi aiki na gari wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la li abyad ala ara aswada illa bi taqwa nabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma da hadisi yawa cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da sunan lumata cewa la fadla da arabiyyin ala ajamiyyin ba wata falala da balarabe ba wani fifikon da balarabe yake da shi akan ba ajami akan wani ba balarabe ba wala ne abiyar da ala aswad ba fifikon da farin fata yake da shi akan bakin fata illa bi taqwa sai da tsoron Allah kaga manzo Allah sallallahu alaihi shine kenan yake yaki da wariyar launin fata yaki na gaskiya da gaskiya don tabbatar da cewa addini shi ne ma'auni inda aka rabu inda Allah ya tafi rashin da ake ruruwa ana yaki shi ƙarya ne san rai kawai amma wannan musulunci shi ne tabbatar da kuma za mu ga ka aikace a musulunci duk inda musulmai suke za ka gansu inda malmuminuna ikhwata yan uwa ne din da kaji labarin mummune ko kuka fita su ba damuwar ka sai in su kabilar ka ne ko yan garin ko wanda ka saba da su ba yanzu nan da muke da kabilunmu daban-daban amma ba ma cin ba wannan kabilun in ba mun kuma magana ta'awun ba kamar da qur'ani ya fara liya ta'aruf dan a san juna wasu yarbawa ne wasu zufawa wasu fulani wasu bare bare wasu kare kare wasu gwarawa kowa da yaransa ba ba ba shine ba shine ma'auni ba sannan haka kada fata wani bafin lace wani inyamur ne wani babarbare wani balare ne da sauransu jibe da al'umma musulmi suke haɗuwa a ibadojinsu musamman na yake wasu a arafa da musdalifa da sauransu da ake yin ibadojin da na shayar hajji babu tunanin wai kai ɗan kabila kaza ne ko jini kaza ko ƙasa kaza a kawai kai musulmi ne shi a yankin in ma banda rigingimu na rayuwa da suka zo suka sa dole sai an bambanta ƙasashe a da ba a yau a da can mutane tashi suke maka tafi maka kaje ka zauna shekara da shekaru kaje ka yi mujawa ka yi aikin hajji iya sarrafa kana iya ka yi guda biyar a jere sannan ka zauna da malamai ka koyi ilimi ka koyi al'adu na kirki ka ga asa na na tarihin musulunci malamai da dama da suna yi to yanzu ne haka baya yiwuwa saboda dokoki na kasa da kasa da kuma irin mutuntai da suka shafa ruwa a baya an sha samun da suke zuwa su tada mutuntunu a kasar makka su tada kayan baya ba ɗaya ba Allah shi kyautu malam ya cigaba cewa wa fi sunani an rumanin kubala da kuma a cikin kuma a sunan wannan sunan ta ta ta abu dawud da kenan ya rubuto da ibn maja haka da babu kabarani shekul albani ya inganta wannan riwaya a cikin as-sahiha lamba ta 341 da manzo Allah sallallahu alaihi cewa al-bazagatu ila al-iman al-bazaga shine mutum ya dinga fitowa haka gashi nan haka babu shiri ya fito haka me zai da wasu kata-kata ko bai yi wanka ba bai taje kan shi ba bai taje gemu shi shi ne bai yi wani shiri na musamman ba kwatanta shirin da kake yi misali za ka je ɗaurin aure kai ne wani yar ko kai ne babban abokin ango ko ku ne a tajiran gari masu yin addu'a da malamai kaga za ka shiri na musamman da kuma saka za ka je gona misali kaga baka da wani shiri ko za ka fito kawai za ka fito kawai ka zama a dandali to wannan shi ne albazaza albazaza shi ne wato kama a ce fita babu shi yadda asalin hadisi yake daga umama cewa wata rana ne sahabban manzana sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sai suke ambatan duniya da irin kawar da ke cikin da irin yadda suke so su hole irin tarin da ga mutane suna yi suna tunanin nan gaban sun samu duniya ya kasu wanda bai samu za ka gaya wanda ya samu ƙaunar ya za a yi samu da hubbul istitla yana so ya ga wayya ake jin daɗi ne an samu misali wanda bai samu kuɗi ba ko wanda bai aure ba ko wanda bai yi bai samu abubuwan da ya kamata a ce yana samu rayuwa za ka ga yana da istishra tunanin wayya abin yake ne sai suna irin wannan tani sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu innal bazazata min al-iman yani at-taqahhul yana da wato fita kata-kata wannan da ibnu hajar ya rushayi yake cewa al-muradu biha tarku taraffu abinda ake nufi shine barin kwalisa at-taraffu shine kwalisa komai sai an yi tsaf-tsaf wal mubalaga fi zina da barin zakewa wajen kwalliya wuce maka idarawa wa tanattu da barin wato ɗaukar wa kai abin da ya fi karfinka abin da ake nufi da a tarafin shi ne mutum ya zama an san shi a matsayin ware a bisa mizanin da biya an zo ba da bayan a ce wannan ɗan gaya duk wanda ya samu akan gari ki kare yana wani ma za ka ga yana tafiya a cikin jakan shi akwai abin akwai man takalmi duk inda ya fiya sai ya ƙara rugawa akwai kum na tajin abin nan akwai akwai niyo kaga hannun shi gabba hurhuɗa haka kowane hannu zo biyu watakila ya sa agogo biyu misali saboda tsabarar gangami in mota shi ce da kajanta ta fita daban irin karin hular shi ya fita daban to wannan shi ne wanda yake da tarafa sannan yana da mubalaga yana kaiwa matuƙa wajen gari duk harkar gari za ka sami shi to wani yanzu ya wanka inda ka san karuwa ya fara shi wala sai makara dan muna da wannan wani muke muna maka sakarar shi inda za mu mutum da tuba da shi wala sai ka gidanci amma yanzu ya zo da duniya ta tsawura shi in ya shiga wanka wala sai ya hawa ga shi za a ce dole ku jira shi ta mutane to sai ku je ku tara ana tafiya in ya fito kuma ya fara shafa shafe ya shafa wani wani daban a kunne wani aka na ƙeya daban na hanci daban na hammata da wani abuka ne sai da yi wannan shirin sai dai ka je irin gidan kwalliya da ake mata ko wanda za a wuri a kwanta da ita a wuri ana ana ana ana ana burga fatar ta ana cire mata gashi da da nakiya to ibnu hajar yake cewa an yakuna al-mar'u mutawadir mutum kuma ya zama mai tawali ma'al qudra a halin ba zai iya yin gayin da ya fi wannan amma sai ya zaɓi tawali la bi sababi jahali ni'matin lahi ba wai yaki haka ne dan baya son ganin ni'imar Allah kan mutane yana so mana magana ne akan qadiya yadda ake fahimta al'amarin kyau domin akwai hukumar da za mu ga akwai nusus mutadarika wasu na nuna goyon bayan cewa a ci gayu a yi kyau kuma ya akwai shi kyau a yi akwai shi kyau wasu wasu na nuna kamar kyau ba shi ne abin nema ba bai kamata mutum ya ɓata lokaci a kan shi a abin da ke cikin zuciya da abin da ke cikin aiki shi ne abin nema to daga shi ne gobe mana zai haɗa mana da so shi ne ake haɗa su shi ne wannan albazabatun da iman abin da yake bi kenan mutumin da ya bar wato ya bar cin gayu dan tawali ya bar cin gayu dan kada ya zake ya ɓata lokacin shi a abin da ba shi ne muhimmi ba wannan shi ya hana shi kamar ɗan gayu ba wai aka ba an haramta gayu wani asali tunda mun ji hadisi inna Allah jamilu yuhibbul jamaa mun ji kuma hadisi da wani ce manzo Allah sallallahu alaihi mutum ne yana son tufa shi yafi na kowa kyau yana so ne in ya zo a dinga kallon sa na bai ci wannan ba shi ne girman kai girman kai shi ne kin gaskiya da raina mutane sai ce wa aidan faqad harama alaina min libas al-harir wa bahar sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana tufa na al-harir silk wa da sanya zinariya musamman ga maza da kuma ga mata bisa sabanin da aka yi wanne da ya halasta musu wani bai halasta musu wa aliyatul zahabi wal fidda da kuma an hana cin abinci a kwano na azurfa ko kwano da zinariya ma huwa a'zamul jamal fi dunya wanda zinari da azurfa kuma su ne abu mafiya kyau a duniya babu abin da ya kai zinari kyau da daraja a yau a duniya shi sa shi ne taɓa dutsen darajarsa tun da aka yi duniya zinari abin da daraja har yau hasali ma duk sauran abubuwa sai dai a kwatanta kimarsu da kimarsa amma kaga an hana a sanya an hana kai scratch an hana kai zobe ci ko kai abun wuya ko makamantansu mata ma akwai saɓani mai girma game da me ya haramta gare su ne bai haramta wa rahmallahu al-fakhar Allah ya haramta al-fahari wal khuyala da jiji da kai tafiya ta takama Allah ya haramta Allah ya haramta mutum ya dinga zuga kai shi Allah ya mutum din idan gai ganin idan gai abin da mutane za su fahimci yare da kowa wal libasu da fihi al-fakhr wal qiya Allah kuma ya haramta sanya tufa wanda yake nuna alamar alfahari da jiji da kai ka ibadat al-sayyid an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala har ma ya tabbata a cikin as-sahih a cikin hadisi ingantacce wanda yake cikin bukhari da muslim da muslim imam ahmad ibn hanbal manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanzuru Allah yawmal qiyamati ila man jarra idarahu izarahu baqa Allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama ba zai kula ba zai kalli mutumin da yake jan tufarsa baqaran yana mai girman kai baqaran bi ma'ana takabbura wannan hadisi yana nuni zuwa ga na farko tukunna hadarin da ke cikin girman kai da jiji da kai zai sa Allah a ranar kiyama ya ba shi ko da ba ka nuna shi ta hanyar jan tuba da ko da ta hanyar ce sannan kuma yana nuni zuwa ga cewa ko da mutum ya dan gare tufarsa amma yana da jiji da kai ya shiga cikin wannan tuba domin sifa ce lazima ga mutumin da yake yi ta ko da bai yi dogo da tufarsa yin dogo da tufa din alama ce daga cikin alamun girman kai alama ce da cikin alamar girman kai to wannan kai da aka ce sai in ka ja tufar ka dan girman kai malamai suka tauna a kan shi wasu suna ganin idan mutum ya ja ba dan girman kai ba ba komai amma mutum maganar malamai ce da akwai ta a cikin karatu ba ga wanda yake sai ya tufa shi sai ka ji ya maka ne to tabbas akwai malaman da suka fara amma in maka zaman lafiya ga yin asalin abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ka zauna lafiya kuma sai na bakar shine yayi tambaya to kamar shi fa da tufan shi ke faduwa ya sa tufa tana faduwa yana ta maza a sassu mai ce shi ba ku amma dai al'asu shi ne kan janye tufar kada ya kai ƙasa kada ya kai ƙasa kada ya wuce gidan sa domin bayan wannan hadisin kuma akwai hadisin da suke da cewa kuma wanda ya haka za a sanya shi a wuta to karka ce saboda wata magana ta malamai ka je ka ɗauko abin da za ka yi shiga cikin makara gara ka ba a sariya kuma ka zama lafiya abin takeici shine mutane a yanzu sun canza fa badal ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sun mai da shi upside down mata da aka ce su yudnina alayhinna min jalabibihinna su kusanto da jalbabun su yayi ƙasa su ne za ka suna ɗaukewa maza da aka ce su ɗage su kuma su suke ja su suke sake riga da wando suna yin takarci babu kyau wannan Allah shi yake wa fi sahihi aidan qala a cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin da Abdullah Umar kenan ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin bukhari annabi ya ce bai da marajul yantuhu izarahu min al-qiyala khusifa bihi wani mutum yana tafiya cikin al'ummar da suka gabata ya ja tufan shi kuyala yana mai alfahari yadda suke yi din dalama idan idan idan idan ka taba kallon buki irin na arna irin wanda yanzu musulmai suka fara yayin shi irin wannan da ake cewa wedding gown sutura sutura ko riga amarya wato wata doguwar riga wanda zaka kusan yari ɗaya da rabi yana jan ƙasa to haka suke yi da mutum zai yi riga da gangan sai a ƙara yari ɗaya da rabi mita ɗaya sai a sake shi kawai sai yana sharar titi shi ya rataya shi tun daga kafar shi tun da izar ne ko abin nan ko mayafi ko makamta amma kuma rabin shi na can kasa yana yin kuma kana da shi ya isa yana da dukiya wani mutum yana tafiya da tufa irin haka sai Allah subhanahu wataala ya sa malaiku sai suka mushi sai suka kisu mai kasa sai aka mushi girgizar kasa sai ya fada kasa fa huwa yatajalljal fil ard ila yawm al-qiyamah yana nan yana tajalljal shine yatadafa muttariban yana irin abin da mutum zai inda zai fado daga sama kafin ya iso kasa daga saman gini misali a site ko ya burma cikin rijiya ko ya fado da kan wata katanga kaga zai yi zumbala da baki da shine ya tajalja ya zo kuma da wata riwaya ya ta khalkhal bi kha'i da dugo a sama sai da ma'anar shi a wannan shi kuma ya ta khalkhal yana ta jujjuya yayi sama yayi kasa yayi sama yayi kasa nan wani lokaci kan shi koma sama kafar shi ta koma ƙasa wani lokaci ya juya kan shi koma ƙasa kafar shi ta koma sama ka gani kowanne ne ba harka ce mai daɗi ba har ila wani muhajir Allah ya gafarta mashi da ya mera magana a kan waɗannan hadisai da ya haɗa su hadisan da suke magana wasu sun nuna kyau a ci gayu gayu na da kyau a sa sutura mai kyau a fito da sutura mai kyau wasu kuma suna nuna zuwa ga haka yana da haɗe yana iya kai mutum zuwa ga halaka yana iya kai mutum zuwa ga Allah ya fushi da shi yana iya kai mutum zuwa ga shiga wuta sai yake cewa wa hasilul adillati in ka haɗa dalilan za ka ga cewa a tadillu ala anna man qasada bil malbusi hasan izhara ni'matillah wanda ya sa kaya mai kyau ya zama kuma abin da yake nufi shi ne yana so ya bayyana ni'imar da Allah ya mishi mustahdiran laha duk sanda ya sa kayan a cikin tunanin shi yana tuna cewa Allah ya mana ni'ima shakiran alaiha yana mai gode wa Allah ghaira mutahaqqir baya wulakanta liman laysa lahu mithlu baya wulakanta wanda bai irin wannan wadata la yadurru ma lam yasbu lil bahat to wannan da abin da ya sanya na abin da ya halasta gare shi ba zai cutar da shi ba wani wuka da fi rayatin na kasa ko da yana da tsananin tsada wanda ya saka don don yin ni'imar Allah baya ganin girman kanshi a kan kowa baya wulakanta kowa kuma yana tunanin cewa ni'ima ce ta Allah yana gode wa Allah to wannan bai yi laifi ba ko mun tsada kayan shi da gwargwadon yadda ya gaza cikin waɗannan sharɗan gwargwadon laifin da zai iya samu da saka wannan to sannan kuma wannan ba shi ne al'aula ba ba shi ne aula abinda ake ba domin da shi ne aula da an samu mutanen kirki na sahunan ɗaya da wannan su ne su annabi sallallahu alaihi wasallam da sabon shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sabon shi da an same shi da wannan amma manzo Allah sallallahu ya kasance wannan ba shi ne da mushi wurin kwanciye shi kamar yadda muka sha karantawa tabarma ce kesu wanda ta ma daɗe da kuma buzu wanda game da kuma yake cewa da ɗakin ka kalla ban ga abin da zai sa ka kalla ka ƙara kalla ba amma ra'aitu shay'an yarju ilayhi basar haka umar yace sannan kuma ya shi ya sa aikin shi ya shirya masallacin shi rufin rufin gidan shi rufin rufin rufin masallacin shi abin da ne ganyen dabino sai na wannan khattab ko gidan makaranta baya cikin tabatul musali ya samu labarin wasu sahabbai kamar sa'ad da waqas sun je sun yi gidaje sun yi benaye dogaye masu fulawoyi da skridin da wane don wani samu labari ya yi kuma wanda masu ma ya ce ga kuɗi don kaje bayan gari ka sai ci ka shiga garin karfe ko kuma magana ka je gidan sa'adu fa a harik alayya dawo ka je ka kona mana gida ci ba wajen gara ta ba masa da irin sa'adu a ce ya kai wa duniya kuma ina ma ya samu wannan kuɗin aka ce aka kona gida yana cikin babu cin nawa gidan wuta ya fito a kuɗi lafiya ya ce umar ya ce kona gida ya sai daga wasu umar ba ka yi haƙuri na yi magana da shi sun na faɗa shi kasa ya ce to ba ku ina ya ce wala ta ko kake magana da shi sai na kore ya hana mutane yin gida ya wuce kafa bakwai ne a jin kona wani amanta saboda suna dogaye gida ta za su mutu duniya za su mutu lahira to za ku na da lahira suke nufi ke amma ko yanzu da muke nufin duniya na wani da wannan karatun sai dai mu karanta da mai gabar da ko ba ka Allah ne samu cika da imani yanzu wani za ka tarar da mutum ustazi ne ba za su kula shi ta kudu da hula da kake da suka za ka kula shi kusa da hula ne manzara sai sun mai da dangin akuya wanda duk sanda aka haifi wata akuya sai ya kyauta da wata baya so su wuce da yi to haka ya kamata ka zama kana musulmi na kirki kana cewa kai salafiya ne duk sanda ka dinga samu riga sai ka ɗauki wata sai ka kyauta da ita kar su wuce da za ka za ka shiga cikin matsala tunanin ma yadda yadda za ka kwace za ka zaɓa a yadda kwakai ko kuma sai ka saka hula mati tumati hula tumati kogo tumati takalmi tumati shi za ka dakar wannan ɓata lokacin har waya mako irin kwaba ɗin gidan waya ɗin ka ji kwaba ma sai an sai dozin kenan duk da za ka fito sai ka ɗauki kwaba yau ka sa ja gobe kwafin jibin abin nan bulu haka dan ya dace da kanka duk wanda jama'a za ka karshe kawai lokacin kake bata kuma in ka je yanzu misali turawa da ake takama da su ana ganin su cika za ka ga ture batla wannan suit din nashi kwaya ɗaya ke amfani da kwaya ɗaya ke gyan kullum zai saka ita in an dawo sai a mata gara ɗaya in ya dawo gida yana da kayan shi ne da zai saka sai ya shekara takwas yana saka dama da an gan shi kawai an sai jibularawa su farar da nan ce ne kawai farar da lafiya ne ta ce kowa yake sana amma mu ba ga mu da shege san kayan kasar waje na china da dan malaysia da dan ina ne ma koriya ga sanarki daban-daban mai taba kan mu wahala kullum kana gun masu ɗinki da masu sai da kyalle suna kwace ba wadanda kuma duk wanda ka saka su kake kai marmaza ka sake saka wani sabo musamman a yanzu abin ya shigo cikin malamai da ustazai da masu addini shedan ya riya mutane wani abu da ba an ce ne bane asla amma magana ba shi ne ba abin da yake da wakar ko da muka ce mutanen kirki ba a san su da haka ba ko mutanen kirki da aka san sa a cikin malamai a cikin shugabanni a cikin sarakuna ta a cikin annabawa annabi sulaimana annabi ne dan kwalisa sosai yana da kwambon yana da gari yana da yawan dukiya da masu aiki da sauransu kamar yadda ƙwararre ban labari amma muna annabi da aka ce koyi shi kafin wani shi ba ka yi sallallahu alaihi wasallam manzara sallallahu alaihi wasallam ba shi daga cikin wato abin da ya tasa gaba cewa kullum ya zama cikin tsabaragen cin gado ba shi kamar tasa gaba amma a cikin sahabbai akwai da aka san su da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai nasu Daga wannan ba shi ne asali ba sannan kuma za ka iya kiyaye waɗannan sharuɗa sharaɗin ka saka ba da nufin girman kai ba kana mai yi da nikimar Allah kana gurewa sannan kuma ya zama kana a ba ka wulaƙanta wani ba ka ganin kafi kowa wannan sharuɗa za ka yi cika su sai ka cika kai ta saka kaya amma ba haka ba kai ne ka tsaya abin da yake baka zama ƙazani ba kuma kun an zo neman yan gayu da wuya a nuna ba dai a cikin ba dai da kyastos kake ka goge bakinka ka goge kaujarka ka yi wankan ka shafa basilin ya ishe ka wannan matsayin ka da namiji sauran kuma ka gausu da mata da yara in kuma za a ji wani biki babu laifi kamar da ka je ka ɗauko wata babbar riga aska kaza ka saka ka samu wata dara mai tsada ka soka ta babu laifi idan ka yi wannan amma dai mutum ya zama irin wannan gayi shi ne ya sa gaba ka kai da Allah ko maka ka ji an ce za a kai wankin kayan wani mutum sai an cika bayan pickup ko irin motar da ake ce mata ake ce mata irin motar da ta yi gani hilux irin katuka da nan sai a dinga cika gara mai kuma za a kai kayan kamar za a yi kaura a bangare tuni za ka yi su ni wallahi da gaske nake wannan magana inda kayan da suka wuce guda biyar to za su fara baka matsala ni a tunanin za ka fara ganin to yau wanne zan saka in na saka wannan an daɗe ana ganga da shi ko kuma kana da mata wata ƴan gayu sai ta dinga maka wannan lissafin ta dinga maka tantan mutu a yau saka wannan gobe saka wannan yake da kawo mutu dama ba na wai yake da da'a ta yara rayuwa inda da dole sai ka tara kaya sai ka bata wannan cuci da Allah ki dinga tsara mun su a bisa jeren gemma wanne zan saka yau wanne zan saka gobe to ibn hazar yake cewa idan mutum ya haka to annan abin da ya sanya na abin da ya halasta ba zai cutar da shi ba ba zai cutar da shi ba a wannan lokacin inda ya yayi abin da ya kamata wallahu a'lam malik ya cigaba da cewa wa qad qala Allah ta'ala fi haqqi qarun Allah ya faɗa game da haƙƙin qaruna wannan kafin na zamanin annabi Musa fa kharaja ala qawmihi fi zinatihi ya fito ga mutanensa a cikin kwalliyarsa thiyabul urjuwan tufa na al-urjuwan al-urjuwan shine wato kaya waɗanda aka buga su aka yi musu rini aka buga wani hada tabbata fi sahihi an Abdullahi ibn Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayya thawayn asfar da ga tabbata a cikin sahih Muslim Abdullahi ibn Amr ibn As Allah ya kara masa da shi mai sai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ina sanye da tufa kawai riga da wando ko misali a ce riga ko kuma mayafi da kwarjalle kamar da suke su suna saka na sama da na kasa ba wando ne irin yadda muke dinkawa wannan wando da muke dinkawa a zamanin sahabbai ba su babu wannan al'ada ta wando din kaki sai dai mutum ya daura wato kwarjalle kamar zani haka ko wani abu makamancin shi ya gani da irin wannan mu'asfar wanda suke mu'asfar menene al-mu'asfar malamai suka ce kuwan masbuga bisufuri wanda aka yi mishi rini da ainihin asufur da kalan faki ko yalo ko ja wanda ya fi karkata zuwa ga jan rana ta zo faduwa ba ja irin jan jini ba malamai sun safari sosai game da wannan masana hukuntar an karanta a cikin zazu ma'ad mu gani kun kai can baya amma a takaice abubuwan da suke ganin ya halatta a saka wasu daga cikin sahabbai haka mazhabin abu hanifa da shafi da yake malaman shafi'iya daga baya sun canza fatawa irin sa imamul bayani da irin su imamul nawawi suka ce abin da yasa suka canza wannan fatawa saboda sun tabbatar da limamin su shafi'i bai ga wannan hadisin ba inda ya ga wannan hadisin mazhabin shi ya aiki da hadisi da suka canza magana nawawi ya faɗo na cikin majmu'ul sharh muhaddab cikin sharhi sai muslim haka bayani a cikin ma'rifatu sunan wal afa yayi magana da kyau game da haka sannan kuma maliki kuma yake cewa babu laifi amma ga wanda zai saka a gida amma wanda zai fita fil mahafil wal majami zai shiga cikin mutane da cikin taro ko al aswa cikin kasuwanni to bai halasta ya saka kamar da kasar misali za ka saka singileti da gajeren wando a gida kai zama amma ka gaya ba za ka fito haka kuma ka zo sallah asuba ba galibin ma'aida ba aka muke bacci ba da kayan bacci misali in ka tashi kuma da asuba ka saka kaya na mutunci ka fito ba zai fito ba sai an kama ka ce ko kowa ne ya ci ne ko to haka imam malik yake cewa zaka iya saka yalan kayan ka a cikin gida ko ka saka ka je gona ko ka yi aiki a lambu ko za ka ba abin nan dabbobin ka magani babu ne ka saka riga yau amma rigar za ka fito cikin mutane yace to nan bai dace ba wasu wasu ka ce hannun da aka yi karahar tanzihin wato hani ne na karahanci shi kuma limamu abu sulaimana hamadu al-khattabi yake cewa a'a an wanda aka wanda aka rina zarar sannan aka saka ya halatta amma wanda sai da aka saka ko aka dinka sannan aka rina shi ya koma yalo kamar yadda muke rina sutura daga baya ce to wannan shi ne bai halatta annabi yace masrufun ila ma usbiga ba'da nasr wannan hani ya tabbata ne zuwa ga kiri ga kafara ko ta kala da wasu kace kai ba irin sai su sai maka ita ta koma yado irin wannan ya ce to ne ya haramta wasu malamai suka ce an hana masu aikin hajji ne aka haramta to wanda yasa aka haramta kaya yau din menene yasa shi aka haramta shi an illa an bada illoli guda biyar illa ta farko shine akwai wasu kafirai masu bautar rana wanda suke ta'ammali da irin wannan su saboda kalar da rana ke gina fito faruwa wannan fasikin akwai kuma wato kamar take da mata da zarar mutum ya sa yalan kaya to sai ga sai a kamar yayin shigan mata shi sa ka almuhimmu dai mutum ya bari ne shi ne saboda shi ne asalin annabi da zara sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi ya ce mishi inna hadhihi thiyabul kufari fala ta nisa ka ji magana annabi ya ce kaga wannan kayan arna ne kar ka dinga sakawa annan sai malamai suka ce wani yanzu zuwa ga cewa daga cikin kawai amma shine kada mutum ya saka duk suturar da za a gan shi a gaye kama da arna arnan da na zamanin da yake rayuwa ne ko na wani zamani da shi akwai shigar da zarar ka yi ta a cikin al'umma ko a cikin wani yanayi ko a wani wuri za a ga cewa ka yi kama da arna a al'adance kuma dama daga cikin mazahin al'ada akwai sutura sutura na daga cikin abubuwan da suke differentiating al'adar mutane da an ga mutum da irin shiga kaza yana da sauki a gane shi irin mutum kaza ne ko kabila kaza ko dan gari kaza irin irin kayan shi yanzu yanzu duk inda aka ga mutum da hijab da niqab ba za a fara kuma tabbatar cewa musulma ce ahlu sunna ce yan salafiyya ce hala mutum ya zare ce ko kaduna dan ka je wurin da sakwata ma hijab yani hijab ma ce ake dan zariya kaga dai ba ba a kera shi a zariya nan ba a babu kasar shi a zariya amma sai kana yadda hijab dan zariya wato wanda ake yi manyan hijab wannan shi ko gaje kuma ba su wasu sanda kaga sutura shigar ta yasa aka fara gane wasu yake to a dan haka akwai sirri da suke na arna ne an san su na arna ne shi na ibada su ne ko na al'ada su ko na yankin su to bai halasta musulmi ya saka su duk shigar da za ka yi a gani a matsayin kayi kama da alaƙa ka yayi ta kuma yana da alaƙa da wuri da lokaci mu kiyaye wannan inda kuma ake samun ta damar zaki akwai wuri ko lokacin da in ka saka sutura ba dole ka kama da alaƙa ba alal misali yanzu idan mutum ya je ƙasar ingila akwai sutura da in a nan zaria ko a sokoto ko a kano ko a kaduna ko a maiduguri in ya saka wannan sutura ya fito a nan yanzu zai mutane limancin sallah ko zai aishi aure ko zai zira majalisa su zace ya kake mana shiga arna kan bari ya san kuma su ji labarin kan yi kake koko haka za su ci ka ga ba za a karbe shi za a kyamaci wannan shiga amma idan yi wannan shigar a ingila za ka iya ganin limami da ita to da a can wancan wurin ba shiga arna wace amma a nan shiga arna ce haka misali yanzu za ka iya ganin mutumin kudancin najeriya ne wasu ko ilori ko da ke yiwuwar arewacin ko lagos ko ogun ko abinkuta ko shagamu da makamantar za ka iya ganin babban mutum da ya rabe za ka iya ganin shi da riga da ta ciki da wando na lace ko atamfa kuma alaji ko alfani ko makamantar su a wurinsu wannan daidai ne saboda alaƙar su ta yi da wani amma muna ka arewacin najeriya kuma ya saba wa al'adar da aka sani da ka kaga hatta yarbawa da ke rayuwa nan arewa sai wannan shi ba ɗaya ɗaya ba wanda suke da irin muhafaza irin ɗan mazanjiya mun gani amma duk da haka wanda ka tafi da zaka je ka je da asar nasara ka kofa ya fi maka ko ina a gane ka da adalci ɗinka ya fi maka mutunci kuma hatta su ana sun fi gane cewa ka sa mana kuɗi irin da shugaba ya ɗoye yake za ka gan shi sanda yake Allah ya gafarta mai ana tare sai mai shi kaɗai da babbar riga kowa da kotu shi kuma shi kare da babbar riga da kula shi zan da bukar ko wata rama zita ce mara gari a kashi to da aka sutura tana da alaƙa da wuri da lokaci tana da alaƙa kuma da juyawar zamani abin da ake ce makantar development a taɓawar altaƙali al'ada tana iya canzawa wata sutura da aka sani ta wasu ta zama ba ta su yanzu kamar ita make-up coat ai ba sutura turawa ba ce asalin masu sa wannan kayan su mutanen taki ba za ka zama turawa yanzu ko ta zama abin da yake cewa corporate dress wato sutura ta hukuma to haka babban riga wanda da muke sakawa gare ko kuma kamata kaga ai ba su tara ba mushe ne su aslan mutanen Mauritania su a cikin da wannan kayan kuma yanzu suna sakawa amma yanzu kaga ta zama ta ba mushe da karuri da da nufawa da makamantarsu su a can ma su ba su saka hula wasu da muka ji mutane haka ba kan sai babu haka da ce musu ce to me dai sai da hula ba da abinci a gaba babu mai saka hula ga baki dai ga kowa kan shi abu ɗaya idan ka san kan yara ma da yan makarantar boko ne mu kaɗai ne da muka ji daga Najeriya muke da hula kowa ba yi hula da wanda suka sa kwallo da wanda suka saka za ka babbar riga wani ma zai zure ta ne a naɗe sai zai yi jawabi sannan zai saka ta baya so gugar ta kare amma wala ba hula kuma a kasuwannin su mashi kuma gama sai da hula to kaga su al'ada su imamu juwa ma haka rito kan shi kan shi tsira kamar da muke cewa mai ta jan ayoyi da hadisai mu yanzu ka kaddara imamu juwa ya gaba mu da wani matan da kuma shi da ke kawai cewa da iska ne rage wasu ci bai da san mutuncin kai shi ba su kaga akwai al'amsa da tasiri wajen yaya za ka fahimci wannan abu da kuma wani tsawon na zamani akwai abin da in zamani ya zamani sai daga an saba da shi to ana karɓar irin wannan in ba dai akwai asalin abin da shari'a ta ta hana a tare da shi wajen kala ko jan kasa kuma kauta ta amma dai duk abin da yake tufa ne da yake banci kafirai ko wasu mutane da aka san su kamar yadda muka karanta a cikin ibtida tufan da yake banci fasikai ko mutane da ba a san su a matsayin mutanen kirki ko na garba to ka guji san irin wannan sutura abin bakin ciki kuma a yanzu mutanen da ba a kallon su a matsayin mutanen kirki su suke kawo mafi yawan modelat mafi yawan salon sikira irin wanda ake cewa celebrities za ga duk ƴaƴa musamman ƴan mata da samari su ake ba su irin samfar ɗin kayan da su dinga sakawa wanda ake yayi to yayin da zai da gaskiran ƴan fim da jaruman wasan kwaikwayo da ƴan wasan ƙwallon ƙafa da watakila ƴan siyasa ƴan siyasa ba za a ci ba su daraja ba amma dai kan waɗancan ba su daga cikin asalin mutane masu daraja da suna daga cikin wato waɗanda ba wani abu ne zuwa cikin al'umma ta fuskar a ce su ne sun zama abin koyi su zama kurwa bai kamata a ce su ne kurwa amma za ka su suke ba mutane abin da salon suka mun lura da kyau za ka ga 'yan mata da dama yanzu sun saba da sa attachment ƙarin gashi har ma ba a ganin shi kuskure me yasa saboda masu yin fina-finai suna sakawa to haka kuma irin rigunan da ake sakawa na yan bal rigunan yan kwallo da masu sunaye da duk wannan baya cikin mutunci da kamala in mutum yana neman mutunci da kamala ba zai yi wannan shiga da za ka gane haka ba za a ce sirkin ka wanda kake neman ya shiga ka aura ya ce ka zo yana son ganin ka za ka saka rigar Ronaldo ko Messi ka dade ka da wani katon cross a gaba in ka juya kuma ya ga sunan wani arne da kyar ma ake karanta sunan da ya kaga ba za ka zai wannan shi ba za ka nemi dogon rigarka ne ta mutunci da wankakkiyar abin nan gogaggiyar hularka ka saka ta da ke wa na kasa wasu ta gila shi wanda muke sakawa ba a sakawa da gwamnati to ba ka gasa da gwamnati sai ka cire gilas rashin kunya ne ka gasa da wani kana sanye da gilas ko irin na wanda ne a ce tabarar likita haka in za ka gasa da gwamnati sai ka cire ka ce ina kwana ba za ka bar shi a gidan saboda mutuntawa da girmamawa to amma sai ka ga yanzu matasan sai ka gasa da wannan shigar to haka kuma wannan yana tabbatar da aqida ta alwala wal bara cewa tana shiga cikin al'adu aqidatul wala wal bara tana shiga cikin al'adu domin kamar da muka faɗa tufa al'ada ce amma annabi ya hana shi cewa ka kasance tufa da nake na kafirai sai annabi ya ce shi sai sai ce wa Allah sai sama agsiruha ya wa Allah in je in wanke wannan rinin da aka yi ga alama rini ne irin na da wanda an wanke zai fita sai annabi ya ce a ihrika jika kona yana nuni zuwa ga halascin lalata wani abu wanda dukiya ne amma ya zama bai da kyau kama a kwace magunguna expired a kona su ko idan kuna da islamiyya yara su zo da kayan kwalliya kuɗi suka siya da shi ku kwace watsa a fata ko a kwace gajejjerin hijabai da sun isa ka dogaye a cinna musu da kaga duka barnar dukiya ne ta tare ko to ya halasta min babin ta'abiyya ya halasta kusa wannan hadisi wannan hadisi guda biyu ne ibn tabiya ya rasu a hadisin inna hadhihi thiyaba inna hadha min thiyabil kuffari fala talbisha da kuma ɗayan a ummuka amaratka biha qultu absilha qala bal ihrikha hadisi ne guda biyu amma duka su kissa ce guda daya wani ya ambaci na wani ya ambaci wata a na farko maza sai suka mai magana a kan cewa kafan na kafirai a na biyu kuma yana cewa mata suna iya saka wannan kala to kaga kenan su mata akwai abin da an haramta wa maza amma an halasta musu saboda kusanci su zuwa ga kawa da domin su suna da yawan son kwalliya aw man yushaqqu fi lihiya kisa karanta aka halasta musu zinariya aka haramta wa maza aka halasta musu irin wannan sutura amma an haramta wa maza to da aka ba gane cewa da dama wanda kuma za mu ke hakura da shi su mata ba su hakura da shi dole ka bisa hakura ولهذا كره العلماء المحققون الاحمر dan haka malamai muhaqqiqai wato malamai da suka zirbiya ilimi suka kyamaci al-ahmara al-mushabba humra ja jazir da Hausa ke da ku ja tufa ja jazir ba ta kamata annabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhira al-hamra kamar da a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kira shi da al mayakir almayakir su ne wato a wata tufa ta musamman wanda mata suke ɗinkawa ma mazajensu a wancan lokacin masu ruwan ja mace ta kama ta saƙa tufa ma mijinta ta ba shi ya saka galibi a wancan lokacin sai zama jari sai annabi ya ya kira su suna almaitara alhamra wato tufa wanda mata ke gasar ɗinka wa mazajensu wanda yake ja wa ƙalibin al-khattab da ku hadhihi rayat lin nisa wannan khattab yace waɗannan tutocin jajaye ko mata su wanda za a hubuka a ganka jajaye to kaga shine yana daga cikin hadarin hadisin da ya zama shi'ar da wasu mutane jan kaya in ka tashi islamiyya ka samu ilimin ja ko makaranta hadda ko primary school ko kuma ka kaba wata jam'iyya ta masu jajayen hulla da da ake sama duk wannan wani abu ne can daga wanda bai dace da sunan na addini ba ina fata mun gani bai dace da sunan na addini ba dan ka je siyan ma mata ko yara sutura sai ka kiyaye da wannan su mata ana yin su musu ja da yara yara mata amma maza kar ka sai musu tufa jazir ko yanayin ko duk wani abu wanda za a gani a gaye kama da wasu al'ummomi waɗanda ba na musulmai ba قال يجب قال أيضا كما الله سبحانه وتعالى يجب قال الله تعالى الله يجب كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلى قوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يجب قل للمؤمنين كثير المؤمنين ماذا يغضوا من أبصارهم lallai su dinga rinse idanunsu wannan akwai lamun amri mahzufa da ake yana da cikin dalilai akan halastin share lamun amri ma'anar shi li yaghuddu min absari su dinga rintse idan su idan sun kalli abu suka ga bai kamata su kalla ba to su maza su gintse idan su wa yahfaru wujuhum kuma su dinga kiyaye farjin su daga abin da ya haramta ila qawli zuwa fadin Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna Allah ku zuwa ƙarshen aya aya cikin talatin da kuma talatin da ɗaya ko fadin Allah kullum mu'minin ya kudu min absari wa yahfazu furujahu zalika azka lahu kiyaye farjin su da ganin su shi ya musu zama mutanen kirki inna Allah khabirun bima yasma'u Allah yana ba da labari ya san abin da suke aikatawa to iya wannan aka yi wa maza mu duba su maza abin da aka faɗa musu da gudu min absarihi wa yahfadu wujuh su rinsa ido kuma su kiyaye a farjojin su daga zina to da aka zo aya ta gaba wanda ya ishara zuwa ƙarshen ta da aka faɗi na mata kuzu da aka lissafi dalla dalla me yasa aka mata da lissafin dalla dalla saboda mata ba su iya fahimtar ba su ba su so su fahimci zancen ana yin shi a dubure a ɗabi'arsu suna son komai sun yi shi wani yau za ka mai da kuma ce da game da kwanakin bayan kuma tana mai magana game da wa alingus a kuna da ake karatu akan bambancin harshen maza da mata za ga mace komai tana son da details yanzu ka je ka ce mata ka ai ko an yi da soyayya a gurin kafin ta yi addu'a a matsayin tambaya ta gudun da ce ai wane mata shi ta rasu yanzu ka ce Allah sarki Allah ya cikanta yadda duk wani wani haka ce wani mutum ta rasu Allah ya kafa sai ta ce me ya ake ta rasu ta tambayi da dalilin mutuwarta ce ai ta zo haihuwa ne Allah sarki a wani asibiti za ka faɗa sunan asibiti da mata da wasu ƴaƴa ne ce a mata da wasu ƴaƴa Allah sarki yana da wata matar ne haihuwa wata yadda shekarar su nawa da yin aure an yi jana'izar ne za ta yi ta tambaya wadda is unnecessary ga mu maza wata da ba kai baka santa ba dan ta hukum laka alama da bata ma san amsar ta ba in har ka ce mata kaga an yi ta duka kalan mota me ya faru rasarci sun zo ko ba su zo ba ka tsaya ko baka tsaya ba da ka tsaya wanda suka yi hatsarin a wanda ya mutu ka ga wanda ka sani in ka ce ba wanda ka sani ba su wasu ka yi sa asibiti wani asibiti a kai zai ta wani tambayi kisa sai Allah ya yi musu magana da irin wannan psychology nasa kafin su yi wannan tambayoyi kaga maza da aka ce musu ya faru ya gudu min absari wa ya faru wajen sun fahimci ga yake amma da aka kan mata sai aka ce wa kullin mu'minati yabdudu min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa la yadribna bi khumurihinna ala jubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanihinna أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الذين الذين لم يظهروا على رأس النساء سماكة ولا يدرون بأرجلهن ليؤلم ما يكون بزينتهن جير كما ذاك نسو سماكة وتوبوا إلى الله جميعا sai ka numfasa wannan aika da kai ta kashi kun abin da kun kin ba kowa kaga aka ce kul mu'minati kuma ka ce mu'minai yanzu da bin amsari ne irin da aka maza su kiyaye gidansu wai hafarna kuruja wanda su kiyaye farjinsu kaga iya na maza ke amma sai aka ci aka ce wa la yudina zinata hunna saboda alaƙar su da san kwalliya kuma in sun yi a ɗabi'ance ba sa yi su wuya idan sun yi su kudu za ka ga ka shiga instagram kamar ga hoton da mutum ɗaya sai ka ga na mace guda biyu dole yake shiga instagram ya sama in ba maza 'yan daudu da 'yan fim da waɗanda ba su da aikin yi ba waƙe wa da mutu da zai zauna ya dinga ɗaukar hoton shi yana manawa a instagram wanda da mutu da zai wani ko mun gani yanzu wani wani mutum ba bai masa instagram amma mace ko ita rana kan instagram da ake ajiye hotuna kaga ta fito ne kenan bayan an ce ka ta bayyana kwalliyarta kar ta bayyana illa ma zahara min sai abin da ya bayyana da kai shi wanda an yi sabani akan kudin fuska da hannu ko kuma abin da ya bayyana ba da sanata ba Allah ya ce wani yadrib da bi khumrihin na alajihina kuma su zuba lullubin su akan juyu shine wuyan riga da hannun riga da sauransu inda inda hannu ke fitowa da wuya alajihin na Allah ya ce su zuba wala yudina zinatahum aka sake fita kar su bayyana kwalliya ba illa lil mutin sai in mazan su za su bayyana au abahi ko iyayensu au aba'i bukulata inna ko sirkansu au aba'i au abna'i inna ko ko iyansu au abna'i bukulata inna ko ƴaƴan mazajensu au ikhwani inna ko ƴan uwansu au bani ikhwani inna ko nephews da nieces ɗinsu ƴaƴan ƴan uwa wanda suke ce mata anti ko gwaggo ko inna Allah ya ce cewa au nisa'i ko kawayensu mata isu isu mata aw ma malakat aymanuhum ko bawan gidanta bawan da ta mallaka aw tabi'ina ghayr ul irbati haka ne ko min al-rijal ko kuma maza waɗanda ba su da sha'awa wani wani sahu ne ko wani dan wani shagiri shagira ga yana bai da wayo sakare ba san hankalin shi ko shi hankalin shi ba ko kuma da aka daddake da ake a gidan sarakuna to wannan babu da ya ganta aw tafi da ladina lam yaqulu ala awratin sa'a ko kuma yaro karami wanda bai san ma'anar a ce mata da kyansu da al'aurarsu da sauransu ba an kani yaro shekara biyu ko makamata sannan Allah ya ce da cewa in sun rabu da jikin su da in sun kuro Allah ya ce wala ya kiri na bi arjulihinna kan su dinga buga kafafunsu in sun saka munduwa da suke sakawa a kafa kenan ko kuma yanzu a zamanance irin takalmin kwaskwas din nan yu'lama ma yu'mina min zinatihi su je suna kokarin bayyana abin da ya koyu na kwalliyar bayan sun yi kwalle sun goyi suna so kuma su yi amfani da wata dama don dai su kwallon a tashar da mutane kamar da suka saba to duk wannan babu ne sannan su ne sai ce ila kauli wa tubu ila lahi jami'a ayyuhal mu'minun ya ku mu'minun tuba zuwa ga Allah ya kuma zarku da matan ku tuba ya kuma mata ku daina zuba waɗannan hotuna daina fitowa sarara ana ganin ku a gari haka ba kai ba gindi ku daina wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma za a sallallahu alaihi wasallam ya ce fil hadisi sahih abi hurairah al-aynani tazniyani wa zinahu naba ido suna yin zina zinan ido shine gani kamar yadda zina hannu shine tabawa zinan kafa shine tafiya wanda za a yi sakon Allah zinan baki shine magana ko sumba da sauransu a duk waɗannan an hana kamar yadda mun karanta hadisin a baya kuma za mu sake shi a gaba wa fi sahih al-jarir ibn abdullah qala sa'atu nabi sallallahu alaihi wasallam an nadar al-fuja na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da kallon al-fuja wato kallon da malam ya su sahibu ta'ammulahu mai kallon bai yi ya kalli abin ya kare mai gaba ba wannan nazarin ilaihi ko ilaiha mutum ya ga wata mace ba da niyya ko ya kalli abin da ya hanta gare shi ba da niyyar kalla ba musamman a inda ake rayuwa ne da ana tafi area ko a gidajen haya ko a kasuwanni da sauransu mata ne sun riga sun zama mutuwa gari kowa ya gansu kan kalla haka sai ka maza kau da kai kamar da Allah maza da sun mai kyau sai ka to wannan idan mutum ya haka sai annabi ce mashi isrif basara yi sauri yi sauri ka juya idanka da ka gani ka yi sauri ka juya idanka kar ka ci gaba da kalla da ayyar yana ta koro mana dalilai wanda suke kokarin wanda da wanda suke nuna kyan a yi kwalliya wanda kuma suke nuna cewa kwalliya ba abin da za a dinga fitowa da ita wace ko kuma a yi ta bayyana ta ko duka a zama yan kwalliya ga nakashi duk sai ya gama kuma zai kusa yi tauci magana a can ƙarshe insha za mu saurara da sai Allah ya kama darasi daga insha Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hey.